أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتدار العظيم سبحان ربي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين wannan tarjamar wato sai dai Ali Sisa ne radiyallahu ta'ala anhu da yayi bayanin shehu radiyallahu ta'ala anhu a ciki da ya bayanin shehu radiyallahu ta'ala anhu a ciki wato sai dai Ali Sisa ya daga cikin manya na almajiran shehu har shehu radiyallahu anhu ya kwanaki ya faɗa alhaji ma abdiyan ya ce suwa khalifati ma abdi marad azhaba rabbi allati fuzal marad alhilatu kwanakiriya shehu ya nuna alhaji ma abdiyan khalifan sani to kuma ikon Allah a wannan rila ma shehu bai da ba alhaji ma abdiyan ya rasu to ya zamanto Allah ya ba wa sai ya ji kuma wannan bukari sai ji Ali Sisa radiyallahu ta'ala an ya zama kalifan shehu ne da da faɗar shehu tun ma kafin kwanciyar Faransa shehu ya rubuta wasiya cewa sai ji Ali Sisa radiyallahu ta'ala an bayan kalifancin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na shehu a cikin iyalansa da mabiyansa duk gaba ɗaya cikin mu to sai dai Ali Sisa kuma shine kalifansa wannan kalifanci kenan sannan wajen limanci kuma dama sai dai Ali Sisa shine limami ratibi limamin asuba azhar al-asr magriba isha amma ranar juma'a shehu radiyallahu ta'ala anhu shi yake hawa kan mumbari ya yi hudubar juma'a kuma ya sallar juma'a har kusan juma'o'i na kusan ƙarshe to akwai lokacin da shehu ya hau mun bari rashin lafiya da kuma tari bai bari ya arasa huduwar ba kuma nan ga sai bin a zaune amma sai shehu ya nuna alhaji abdullahi shehu abdullahi yas da taso sai shehu ya bashi hudubar sannan ya hudubar sannan ya sallah da jama'a da shehu to sannan aka gane wannan limanci na ratubanci ne limancin juma'a kuma na shehu ne da khalifa to haka sai abdullahi ya ci gaba da limanci na har lokacin da kuma girmansa da rashin lafiyarsa suka kai ba zai iya ci gaba da limancin juma'a din ba to kuma sai ya haɗe wa limam imamu hassan to kuma har zuwa zamanin wannan khalifa shi ahmad dan ma dai ya hau mun bari ba kuma mu san dan zamanin shehu tijani din nan ba inyas ko zai hau mun bari to shehu kuma wannan khalifanci na wannan kalifanci kenan amma na sallar juma'a ko na salloli kuma shau ya ce bayan sai ya bi ɗansa imamu ya'yansa imamu hassan sun ma man sha Allah yanzu ana lokacin man sha Allah shau tijani sisi radiyallahu ta'ala anhu shine shi kuma limani to sai di shau ya rubuta shine kalifansa kuma yana faɗa da yawa cewa shine kalifansa sai di mutum ne da ya kare cikin shehu har ba shi da wata ragowa sai ya zamanto don shehu ya ba shi khalifa ma radiyallahu ta'ala anhu har yau da kansa ne shi yake ci gaba da kayansa saboda sai ya kare sai shehu shehu ya yi man madadin komai nasa komai nasa ba kamar yadda da abu ya so ya lalace wa'in suke da can wani abu ne daban ba. Kalifancin shehu radiyallahu ta'ala anhu ma'ana wanda ya dama ba shehu ba ma radiyallahu ta'ala anhu kowanne ma bawan Allah. Kalifancinsa suna cewa wanda ya tahaqqaqa bihi wa takhallaqa bihi faqad takhallaqa bihi man tahaqqaqa wanda ya hakikantu da hakikan wannan wali. ya hakikanci da hakika wannan wali ya san wannan wali sani na hakika ya ba wa hakikan nan martabobinta sannan ya ɗabi'anci da ɗabi'un wannan wali da ka gan shi ka ga wancan a aikace da ma'arifance fakar ta fallafa ya zama khalifa ko an naɗa shi ko ba a naɗa shi ba ko shi ne mai hawa kan gado ko ba shi ne mai hawa kan gado ba khalifa ne sai dai zai yi ladabi ga wannan khalifa na zahiri wanda yake kan gado mai takobi to dole ne a yi ma ladabi to wannan hadda annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga za ka mi kokari mu ɗabi'antu da shehu kuma mu hakikantu da shehu shi kenan mun kalifantu ba sai ma mutum ya yi da'awar kowa ya ba dole ma tun a gaibu ma an daɗa shi da to wannan kenan to sai di shi ne to sai di shi ya wannan tarjama amma abin mamaki kuma duk abin nan da sai ya faɗa na wannan tarjama ikon Allah tsakanin ta ma da rasuwar shawar fiye da shekara arba'in kamar wannan tarjama ma ba ta fi shawar rabiyallahu ta'ala anhu a farko farkon ma kaila tun ma ma ba shawar bai fito ma kano ba tukun tun ma a fito kano ba a fito hajji ko a fito kano har ya zamanto an zo da kashfil ilbas har ya zama kashfil ilbas ya yadu har ya zama shawar ya bayyana kuma afirka gabaki daya ta zama ta dauka wannan lokacin daga dai mutanen nan gari sai kaɗin sai kuma gambiya sai gambiya sai murtaniya a wannan lokacin a tsakanin waɗannan take da wuri saboda arkanul khilafatu rukunan kalifanci akwai mutum ɗaya a cikin su ma Sheikh Umar Ture mun je Gambiya da Sheikh Abdullahi ne mun je Raula samun da shi shi mutumin Gambiya ne shi ko rukunan kalifanci ne ma arkanul khilafatu sai da Abubakar Surumbai Umar Ture Usman Jai sai dai Ali Sisa shi yana ce musu arkanin kilafaci saboda albarka sunan wayancan kalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama din nan guda hudu to ha gani a wannan lokaci take ta kai da kawa amma mun je da da Afirka alhamdulillah wannan zuwa Kano da aka da tafiyar wayannan malamai na Kano da suka yi hijiran da suka shiga kai lafiya wannan malamai na a ce ai wani shehi ne ya bayyana a Senegal. A mu gaji muna makota, amma ba mu ji ba. Tarikon Allah ma kusan shehun shehu Mahi Haidara, mutum shehin Mali Sharifi babba sai da ma ya zo nan Kano tukun wajen shi almajiran so dan shehu Mahi Tijani. Abdullah an sannan ya tarbiya hannun shehu Mahi Tijani sannan shehu Mahi Tijani ya ma ijaza. Sannan ma ya san shehu Abdullah an ya tafi. sannan kuma ya je ya haɗa maganganun shehu kuma hakaninsa shehu mansur da shari ibrahim haidara abdullahi ta'ala suka zama surukan shehu da manyan manyan almajiransa to kuma rigila gane haɗa da tafiya gane da suwa duk daga albarkan ishafil hijaziya da za ka ga da abin da ya fara ce to sai ya bi ala ayi hal babba ne kwarai da gaske kuma mai girma ne a wajen shehu mai girma ne a wajen Allah domin shehu radiyallahu anhu ya ba shi satifike kala-kala amma yana daga cikin shehu sai dai har ya shigo cikin diwani shehu ya sa shi cikin diwani duk wanda ga shehu ya sa cikin diwani ba karamu ba karami ba ne kamar diwani din nan duk wanda Allah ya sa shehu ya sa cikin diwani to a jinjina masa matsayinsa babba ne haka kuma duk wanda ga shehu ya sa shi cikin rihila cikin rihilolin nan kamar yanzu mu nan mu akwai rihilatul hijaziya saniya wannan rihila mun yi sakaci kwarai da gaske wajen karanta ta in Allah da ya dace ita ma abin karanta ta saboda abubuwa na ma'arifa da abubuwa na baiwar Allah da yawa shehu wanda suke cikin rihilatul hijaziya ta biyu din nan abin yana da girma sannan kuma akwai sunayen magabata da cije manya wanda wa'annan su ne sahabban shehu radiyallahu ta'ala anhu wanda galibi kowa ka gani imma ta wajen su ya sha kuku albarkar albarka albarkar su to amma yanzu tafiya ta yi tafiya mu mu cika kula da asali ba kawai dai hayaniya da muka gani a zahiri ita ce muradi to haka ne ita ce muradi din ma dai amma mu dinga warwaro iyayenmu shekunanmu na asali na farko din nan wanda wasiloli ne kwarai da gaske zuwa shehu radiyallahu ta'ala an to zaka je yana yana cikin wannan rihla ta din nan to alhamdulillah rabbil alamin to wannan ita tarjuma sai an ce bayan bayan sai din bayan sai wata rana sai ya fara zuwa ya zo Kano zuwa sa na farko sannan ma kila ko wani gari zai tafi ko ko hajji zai tafi wani abu dai ba ma su hannun ɗan uwa ya zo sauka ba wannan lokaci zuwansa na farko hannun wanda in mutan Senegal ko mutan Mali sun zo a hannunsa ake sauka suke sauka a fage to a nan wajen sai sauka labari ya zo shehullai da malaman cikin garin Kano ai wanda ya tarjamar tashkil ilbas din nan ai ya sauka malamai wa'ansu da ƙasa aka dinga gudu wa'ansu kan tekuna sannan babban abin hawa keke ana zuwa a gani wanda ya wannan tarjama shi ne ya zo radiyallahu ta'ala an to sai di ba wasa ba kwarai da gaske radiyallahu ta'ala an to da tarjama sai di ma'ana bayanin shehu har wanda ya tafsiri ya hada tafsiri na yanzu Muhammad Abdullahi Jesu Allah ya saka masa alkhairi da ya zo don bayanin shehu yace zan faɗi abin da sai ya faɗa domin abin da sai ya faɗa ya isa jidda dai da yin da faɗar da yin wannan tarjama da rasuwar shehu ma sai da aka shiga shekara arba'in don haka ina abubuwan tajalliyoyin Allah da suka bayyana bayan yin wannan tarjama baiwa Allah da kwaranye na hazara da aka gani abu samu abocin faila bayan abubuwan da suka bayyana ai suna da yawa suna biya to amma sai dai rabbi Allah ta'ala anhu da har kuma kashifi ne rabbi Allah ta'ala anhu haka dama wanda ya suke magana guda ɗaya sai ta ta da ko baya ta da ko gaba kuma tana maganar wannan lokacin don wannan dandama ta yi maganar bayan ta yi maganar gaban duk wani abu da zai bayyana a gaban ma kamar ya ba da haskensa rabbi Allah ta'ala anhu alhamdulillah bismillahir rahmanir rahim tarjama sai ji kenan da sunan Ubangiji Ar-Rahmanu mai rahama magamiya da ba mumini ya ba kafiri Ar-Rahim mai jin kai keɓantacce ga muminai. Wa sallallahu Allah ya tsira, Allah ya daɗin matsayi da daɗin girma, tsiran kenan. Ala sirrin zati, a bisa sirrin zatinsa. Wa turjimanil asma'i, wanda shi ne harshen wato sunayensa wasu fati da sifofinsa ko kuwa shi ne mai fassara sunayensa da sifofinsa wanda in ka kalli sirrin nan shi za ka ga zafi shi da sirrin zafi kuma in ka kalli sirrin nan dai shi za ka ga sunayen Allah aikinsu da sifofinsa duk bayaninsa a cikin wannan sirri za ka gani ai haka sai ya da ko inda ake so ko ya gama maganganu domin a da ne haƙar da jabar kasari ba inda ni wakili sirri sirri to dama sirri sirri sirri shi sirrin sirrin sirri ne to maganganu ne masu yawa dai sayyidina muhammadin waye wannan sirri wanda shine sirrin zati shine turjimanin asma'i da sifati سيدنا محمد شنو على محمد صلى الله عليه وسلم شي wannan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine kamar yadda ya faɗa din kuma wannan suna an hawar da shi da sunaye guda biyu ga sayyidina ga Muhammad to wannan sirrika ne guda biyu maganganu ne kuma abu kamar ana faɗan azalu ne ana faɗan abadu ne kuma ana faɗan ismul zafi ana faɗan ismul martabati to manzala sallallahu alaihi wasallam shi ya cika azalatu da siyadarsa kuma shi ya buɗe abadatu da muhammadiyarsa kun gane dai yaren da ake to wanda shi ne annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne madadin shi ne annabta annabawa shi ne manzancin ma'aika kuma shi ne madadinsu. Cewa Bello da Al'am yana cewa wannan suna na Muhammadu, hatta annaba ma'aika sun fita daga cikin wannan, gabaɗayan sun fita daga cikin wannan suna, kuma da wannan suna ake musu madadi. In ka duba ma'aika an ce ɗari uku da goma sha uku wata ruwaya, ko ka ɗari uku da goma sha hudu wata ruwaya, ko ka ɗari uku da goma sha biyar. Don ka duba Muhammadu, mun jaye uku ne a ciki Muhammadu amma ya yi nauyi haka sai aka shigar da mun jaye cikin mun jaye Muhammadu aka yi daga mun mimi filmi Muhammadu don ka ɗaura nan mun jaye guda uku in ka sa su a baktul kabiri mimun mimun mimun guda uku duk mun ja mun ja arba'in arba'in kenan ga ya casa'in casa'in sau uku za ta baka ɗari biyu da saba'in mimun mimun mimun sau uku za ta baka ɗari biyu da casa'in to sai dalun dalun zai baka talatin da biyar talatin da biyar ɗora ta kan ɗari biyu da saba'in zai baka ɗari uku da biyar in ruwaya ta annaba ɗari uku da sha uku ne sai ka bar haɗin nan kake bas ɗinta ha takwas ka ga yana ɗari uku da sha uku in ka ɗora takwas kan biyar sha uku kenan ga ɗari uku da sha uku in ruwaya ka da sha hudu ne sai ka yi wa haɗin nan ka sake ta da alif baki ha ya zama tara da sha hudu kenan in ruwaya ka da sha biyar ɗin nan ka yi masa bas ɗin ka ce ha'un ya zama goma kenan ga biyar ya zama ɗari uku da sha biyar kenan to yanda madadin annabawan burudin su duk daga muhammadiyan manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallama to haka madadin su ma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam bayani iyana khairul bariyat annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shine fiyayyen halitta to halitta ma tun da daga wajen su daga cikin sa kake ba sallallahu alaihi wa sallam shine asali wa ala alihi wannan daɗin neman daɗin daraja da matsayi ɗin nan tabbata da 'ya'yan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahabihi da sahabbansa yanadi ilfadli sahab 'ya'yan gidan nan da sahabban nan wanda su ne makukkugar falala wal tuyuda da kwaranye kwaranyen alkhairi su ne makukkugar falala da kwaranye kwaranyen alkhairi wa ba'adu bayan gabatar da wannan basmala da wannan salati abu sa'adai Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da ‘ya'yan gidansa da sahabbansa, fa hazihi nurzatun wannan ‘yar wata labariya ce ‘yar kaɗan nubza abu ɗan kaɗan ko kuwa abu akan kaza. Wannan wani ta abu ne ɗan kaɗan ya sirafi ɗan kaɗan fasarar nurzatu ne. Min turjimatul mu'allifi daga ba da labarin wanda ya littafin kashe littafin. radiyallahu anhu Allah ya da shi fa huwa shi wanda ya littafin nan bari ku ji shine sheku a sheku shi shehi ne bi jami'i marati ga dukkan martabobin sa duk inda ka za ka same shehi ne Muhammad Abdullahi Sayyid radiyallahu anhu mai mai ne akhbar shekh yana cewa shehu Ibrahim radiyallahu anhu bayan shehi ne ga juma'i shehi ne in yana zaune kaga kaga zaman shehi shehi ne in yana kwance shehi ne in yana tafe shehi ne in yana magana shehi ne in yana komai da ka balas din shari'a ma kawai shehi ne ka gani kawai ka gani ba rabbi Allah an to shehi ne da dukkanin martabobinsa duk wata martaba da kai ya kanta shi shehi ne ya kanta walisan waqati shine harshen zamaninsa zamaninsa da shi yake magana zamaninsa da shehu yake magana duk abin da zamanin zai ce ba to abin da kai shehu ya faɗa da shi to kuma wannan fa hatta shi kira kai ba wai harshen zamanin sa ba shehu radiyallahu ta'ala anhu shi ne mai tarjama abin da Allah yake faɗa wa halittan Allah radiyallahu ta'ala anhu ya ce Allah tabaraka wa ta'ala yana bagana da harshe na zuwa tashin kiyama zuwa tashin kiyama ai ga wasiƙa mun taƙi mun jabaru ai sai ni ko ba zan ce ba ruwana da mutum ba sai Allah ne ya ce ba ruwan da shi ba zan ce ina yi da mutum ba sai Allah ne ya ce yana yi da shi to tarjama harshen sa ne duk abin da aka sa man fi zamaniya a cikin duk wanda ya sabe ni cikin zamani ai kure ni shehu radiyallahu ta'ala in kana so ka ji abubuwan Allah daga bakin shehu radiyallahu anhu in kana so ka ji maganganun zamani daga bakin shehu in kana so ka ga kwarewar zamani daga bakin shehu in kana so ka abubuwa ya rage ganin da almajiran da suka bi shi suka karɓa da ganin sai suka zama wayayyu zamanin su ya dace da su sai suka dace da zamanin saboda suna jin hirar zamanin in ka sauka cikin mutanen da ba ka jin yaran su ai duk bala'i ya faru ko ba za ka gane me suka ce in suka ce ka sun kai ma ruwan wanka kila ma kai a yaranka kamar ma kila ka gudu ne wani yana koya wani filatin ce ce in kaji an ce laɗe ka laɓa ko laɓa ko ake nan ba wai ka laɗo ka laɓa ko in kai an ce sauru to ka saurara kenan ma'ana sauru sanda an kai an ce ba ni sanda nan to an ce ka saurara ka ga mutuwa ta zo kenan ko ki ga in ba ka san yaran mutane ba to ai ka gani to to almajiran shehu radiyallahu anhu sun ji yaran zamani a bakin harshen zamani a bakin zamani za ka zaga kuma sun Allah saboda sun ji muradin Allah a bakin karjaman a daren Allah shine shehu radiyallahu ta'ala anhu to shine harshen zamanin sa wa nuru zamani shehu shine harshen zamanin sa wannan ko ko mamaki ya ga kowa maki mun je da shehu lamin radiyallahu anhu birnin magaji to sarkin ya ci da ni sarkin yake cewa ya min na ya muna yake cewa to mun gode Allah yace mu da kasashen nan kafin shehunan ɗariƙa su fara shigowa muna da wayan mu shehunan ɗariƙa suka fara shigowa yace kafin shehunan ɗariƙa su fara fitowa duk wanda ka gani sai dai gona ya noma kawai ba wani abu ba wani hanyar arziki ba wata hanya abu kawai dai mutum ya ta tara taki idan ruwan damuna ya sauka kawai sai gona an gama hatsi a kawo rumbu ko aje kai a zauna a shiga yace amma albarkar shehunan ɗari da suna shigowa a ce shehu ya shigo a yi kai da kawowa a yi ta addu'o'i a yi tafi kaula a tafi waye arziki ya dinga bunƙasa gashi har muka kai inda muka kai yau to lalle mu mun da an ce gashi yawan ɗari da ya zo rike shi ta hannu biyu saboda mun san albarkar wannan ta zamanto garin mu ya ci gaba gari ya arziki to wannan haka ne shi harunar rashid radiyallahu ta'ala anhu an dan yi wani abu wani ya tashi gabansa ya dan yi wata maganganu to maganganu duk ba su daɗi ba to shi ne ya dan gaggaya wa kano rashin kunya dai haka to shi harunar rashid bai abin da kowa ya riga sai shi harunar rashid ya tashi da zai yi bayani ya ce to yace akwai wata shekara aka ce shehu zai sauka a maraɗi shehu ibrahim abdullahi an zai sauka a maraɗi ce to nan da shehu nan mu gaba ɗaya muka bi shehu nan mu shehu ma ci jani su duk muka bi su to aka tafi maraɗi duk gaba ɗaya to to aka tafi maraɗi lokacin nan da shehu zai sauka sai ya zamanto shehu bai sauka wannan lokaci ba labari ya zo cewa shugaban gambiya ya rike shehu ya ce yana so ya ɗan yi musu wa'azi tukun akwai abubuwan da shehu sai ya gama sannan zai dawo sai sati mai zuwa shi da yanzu aka zauna a maraɗi har sai da satin nan ta zo yace shehu ka zo ya sauka radiyallahu ta'ala anhu yana hannun hukuma sojoji ba su bari ma mun je inda shehu ya ba to aka yi ta abin da za a yi ya faɗi sunan mutumin da shehu ya sauka a ciki shehu da min na zaune yana cewa gaskiya ne shi ake wannan shi kenan aka gama sannan da sauran mutanen katsina mutanen kano kuma duk gaba daya sannan suka karɓo shehu radiyallahu ta'ala anhu kuma aka tsoro aka taho yace sai da muka zo daji sannan shehu ya ce duk a tsayar da motoci a tsaya sannan a tsaya sannan shehu ya fito shehu ya ce na gode muku na ga wahalhalolinku jiya ina kallon ku kuna kallo na amma gabaniyawa sun tsare tsakaninmu da ku ita amma ba komai kare lafiya ta suke ni ku zan kare su ranar kiyama sojojin ma kar ku damu kare lafiya ta suke to ni zan kare su ranar tashin kiyama su sojojin su yace ku kuma da abin da kuka na yi Allah ya muku albarka Allah ya ba ku arziki Allah ya shehu Haruna ya ce duk wani abu da ka gani a Kano yanzu ran nan shehu ya roƙan mana shi dama sun ya roƙa mana abubuwa amma wannan tsayuwa dai shewa yace a wannan lokacin Kano gaba ɗaya bai fi mota goma sha uku ce a ciki ba haka aka haɗa su gaba ɗaya aka tafi taron shehu zai Allah ta'ala Allah ya mu kaza shehu yake cewa sannan kuma ranar tashin kiyama ku mutanen Kano ni ne zan muku shaida wajen Allah to da ya shehu Haruna da shehu zo da sai ya dubi wanda ya gane sai ce wa ya gaya ma muna neman shaidar kowa wa ya gaya ma muna neman shaidar kuwa shehu ya ce ranar tayin kama shi zai mana shaida ba wani ba a gaban Allah wa ya gaya ma muna neman shaidar haruna da shi ya ka fi shehu da mai ce don Allah irin wannan labari ku dinga rubuta shi saboda yaran yanzu ba san irin wa'annan labarai ba kowa a hausar ransa da haukansa kawai shi yake to kaji to radiyallahu ta'ala shine hasken zamaninsa duk wani haske da ga ya kunna a zamanin shehu radiyallahu ta'ala an yasu kake ji tsoron faɗa wannan faɗa a ko'ina kafin ƙo'o me ake da shi kafin bayanan shehu me ya duniya suke da shi hatta turawan a gidadawa ne rayin kasa kuma ƙasashen mu alhamdulillah wa nuru zamani shine haska sannan karatu da kuma ma kamar kuma zamu wa nasiju wa hadihi shehu radiyallahu anhu shi yake takan zamanin sa duk wani abu da ga an cinka na alkhairai radiyallahu hannunsa ce kai cinka shi kadai ba wanda zai takamar ni na rika masa kaza kaza shi yake shirya abubuwansa shi yake shirya komai nasa radiyallahu ta'ala anhu mahallu nazarin lahi shehu shi ne wajen duban Allah tabaraka wa ta'ala shi ko ya dubi halittan Allah shi ne wajen duban Allah shi ko ya dubi halittan Allah zai tsoron faɗa wannan jalla da ala'an dan halitta ba ta isa ba ta isa idan Allah tabaraka wa ta'ala yadda ya dace ga Allah ya zirga a kanta ba ta zama babu sai kaliman Allah ilija ilin fil ardi kaliba Allah ya shi ƙur'anin mu da ka fara taɓa shi za ka san ba na kowane banza ba ne ko in su wa'annan minkirai ko ko wa'annan kan kungiya masu rikikitan ko shirka ko waye in dai ƙur'anin nan za a fassara in dai ƙur'anin nan za a fassara ai abin ya fi ƙarfin shi shi addinin nan namu annan muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai samu addinin nan namu ba bai samu ƙur'anin nan namu ba sai da ya bar iyalinsa ya bar matarsa da ‘ya'yansa sai da ya bar su sai da ya bar abokansa ya shiga daji ya tafi jabalin nur inda kogon hira yake tsakaninsa da maka wajen mil shida ne mun je ba labari ake ba mu ba wajen 90 wajen 93 ne ko 90 ne muka ce zuwa na hajji na farko amma alhamdulillah mun je wajen sau biyar tabarakallah amma ko da muka je wannan lokaci karfe wajen tafi muka je jikin dutsen dan da muka fito daga masallaci da asuba ga boss boss nan kofa harami suna ziyara ziyara to za ku yi jinga da su duk inda kuke sai su kai da suka kai wajen karfe takwas amma ga kudin rika nan suna ta tsalle tsalle yanzu ina wancan zamani da sai da annabi sallallahu alaihi ya bar makka gaba ɗaya ya bar iyalinsa ya taho wannan daji dajin bai isa ba sai da ya hau dutsa hawansa wajen awa ɗaya da rabi ne mun hau sai da ya hau dutsa in kaga inda gogon ma yake sai ka ce yanda aka yi ma Allah ya sanar da manzon Allah akwai kogo a shi ne ma abin mamaki sannan nan zai shiga cikin kogon nan nan zai yi wata ko wata biyu ko kwana arba'in ko ɗan wani kwanaki har abincinsa ya ɗan ƙare sannan ya dawo gida ya zo ya kuma yin wani guzurin sannan ya je ya koma ba fitila ba lantarki ba tocilan ba komai a wannan lokacin cikin kogon dutse cikin irin maka da in ka duba akabaru makata ka ɗauki littafi akabaru makata sai ta da aljanu sai ta da abu amma haka annabi yake shiga yana abin da mu muke cewa halwa su ma suke cewa halwa su kuma malaman zahiri suke ce mata hannusi ita ma'ana halwa din kenan haka yake ba ta har sai da aisha ta ce sahihul bukhari farawan wahayi sai da aisha ta ce yana zuwa kogon gira ya je ya kwanaki ya karbi abinci wajen matarsa ya je khadija ya je ya kwanaki ya dawo yana cikin wannan ta hannu fafaji abul haqqu sai alhaqqu ya najum wajen abu jibril sai jibril ya zama amma da yanzu suna fassara shi daya ita kan fafaji ne ya fafaji abul haqqu ya ga magana ce sai da Aisha take ana cikin wannan ne hukun haji akul haku sai haku ce mar jummala tajalli ya sauka ka ja abu jibril jibril kuma ya zo masa to ka gani sannan fa qur'an ne ya dinga sauka sannan aka samu addini na wata wani sura ta sauka a kogon dutse wani sura ta sauka cikin daji wani sura ta sauka cikin lambu wani cikin dare wani haka aka saukar abuwa to yanzu da haka aka dinga samu annabi sallallahu alaihi wasallam kuna karanta Qur'ani kuna karanta shi da kuka gaba din ciki ya so kafa lokacin da yake so cikin bala'ika ake cikin barbare surar maka lokacin da ya saka cikin bala'i cikin tashin hankali ake duniya ba a zauna da ita lafiya ba kullum cikin jiran yan ta'adda su sauka ake da abu to haka Qur'ani ya sauka kuma Jibrilu dan ya ƙara nuna mana haka yazo ya tambayi addinin nan ko bal Islam manzo Allah ya kafi musulunci kai ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah kai sallah kai zakka kai azumi kai haji yace to me imani kuma a shirya yakan kana wannan zaka bigi kirji ka ce kai mumini bane قالت الأعراب آمنا قل لن تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم larabawan ƙwarar su ɗauka da annaba ai mu ne ne Allah ya ce a ina ba haka kawai ake ruwa mu ne ba ce da mu musulmi ne har sai imani ya shiga cikin zuciyan to manzo Allah ya ce imani an tumina billahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawmil akhir wa tumina bil qadri khairi wa sharri ka imani da Allah da ranar lahira da mala'ikunsa da kaddara alkhairi da wannan sa da littafai da ma'aika wannan ya ce to mai umar isani ya isani kala anta abudallahi ka annaka tarahu ka bauta Allah kaman kana ganin sa in lam takun tara fa innahu yaraka in ba ganin sa shi yana ganin ka haka malaman zahiri suke fassara amma an ta'budu Allah ka annaka bauta Allah kaman kai ba kai fa annaka kaman kai ba kai sai shi tarahu fa illa to ya ya raya haka ita in lam takun ba kai tarahu sai gan shi in lam takun ba kai in la ka zama ba tarahu kafin kowanne kafin shekara ɗari da haife shi akwai shi bayan shekara ɗari akwai shi da yanzu ne akwai shi yanzu na ba shi da can ba ka yi za a je kuma ba ka yanzu ma ce ne ba ni zai ka huta to wannan bayani za a shiga da shi za mu zo babin sakamako mai shiga sarrafa to haka aka samu addini yanzu don Allah sai shaidani ya sha ruwan sanyi ya sace kuɗin zakka ko mu ɗin ma mu yi wasa mu kwanta kan shimfiɗi yadda muke so mu yi haukan mu yadda muke so mutum ya ce zai gane wayansu maganganu na addini na musulunci da kaji da yadda aka samu su yanzu Allah sun yi kama da yadda mu muke kaji da yadda annabi ya samo su da yadda yake karanta su yanzu sun yi kama da mu akwai wanda ya taɓa shiga ɗaki yanzu a cikin ya kulle kofar ɗakin ya ce bari da in an yi tafakkuri yi tunani tun daga safe har dare ya kulle kofar ɗaki kai ya ci kai ya da kawai ya ce yanzu dai hannu shi zan yi zan tafakkuri zan yi tunani kawai zan yi cikin wata aya ko cikin waye akwai mai wannan to to su su bayan nan su ne yan sunna su suke bin manzon Allah sawu da kafa amma in ka zo mu dariƙa ai za ka ga ai haka muke ko ai haka muke nawa ne tun yi shehunan namun da cikin halwa da'ima babban halluwa ko mutum ma ya tarbiya ya gane la ilaha illallah akwai wanda yake wajen su sai je a baya zai rubuta an shi sama da shekara arba'in ina hira da mutane na ko ban san tsohon nuna shehu mu shehu ibrahim ya ce tasattar ta an da hadithu ɗaha muhammad na ku yawa zamani na ta annan muhammad wa man kana lil muqtar wa man fata amin wanda ya zama to Allah zai zama a cikin aminci amma arafa al ayyamu rabbi kwanaki ba san gida da gina ba san ma ina nake ba wa ma da rasu ma ce ba san ni ko waye ba kamata wanka ta zai ta waye ba san shi ina yake musakanta ahmad da kan naka ina zo na cikin ahmadu ina zo ne ahmadu ni ba a san da kowa ya zo ma ahmadu zai gani kafin ahmadu kuma kowa ya zo san muhammadu zai gani to ka san fa fa ahmadu sirrul zati shi ahmadu fa sirrul zati ba zati sirruha da sawa ala idrakin zadduwaye na in ka gota nan kuwa can gaban fa da arifin da mahajin wallahi da sinira kawai ne ya daga hannu ya ce mun san can ya san can to ka gani to yanzu to kaga kullum a cikin kullum a cikin abu ake cikin kaftu ake taraki a cikin kaftu ake so mu muke mu ne yan sunna din yan bid'a din kuma da kullum ana san kofar gona ana san gidan gwamnati ana san kaza wala su ne yan bid'a din dan ba da haka qur'anin ya ko ba da haka aka same shi ba kuma da muna nan gaban shehun mu ri idan mu da hancin mu da bakin mu kallon sa yake me ya motsin sa yake me yace ya ake yi numfashin sa ya shige mu abun sai duk da haka haka sahabbai suka yi manzo Allah sallallahu alaihi haka aka samu abin wannan shine yan sunna to amma yan bid'a din kuma su ko ba shi ba wani mai girma kawai kowane kowa ƙato ne kai ka yadda tuna ga ashe mu ne muke kan karantarwar manzo Allah dama za mu ga yan sunna an ce su ne yan bid'a yan bid'a sun ce su ne yan sunna da su yan kitabu wa sunna sai qur'ani ina suka san kitabu ina suka da sun san kitabu kuwa farko abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa allazi bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitab wannan shine littafin gaba daya wannan harufai wannan alfabet da na faɗa harafan nan da na faɗa alif lam mim zalikal kitab kuma larai da fi za a riya a cikin in kai ne baka gane ba kai ne matsalaicin amma ni Allah gashi shine littafin inna lillahi wa inna ilaihi kai ya lillahi zalikal kitab yanzu kamar ustazu kamar ustazu Allah ya ji alin lamin zalikar kitab wanda shi ne littaf. Rikicin dama da ake ɗaukan alin lamin an gama magana zalikar kitab wani mubtada ne wata magana aka fara ainihin aka barkace. A zalikar ka ai kabarin wannan alin lamin din ne. Shi alin lamin ne shi ne kitabun da larai ba fi. Su ko shawara ka ji akwai Qur'anu in an zo Qur'ani an san Qur'ani in an zo Qur'ani ma an san Qur'ani. sai ka san bambanci sai ka san wanne ne kitabu zalikan kitabu sai ka san wanne ne qur'an wai na kala tulatsar qur'an sai ka san qur'an ma wal qur'an to ka gani to wannan kenan zalika ka ga tun daga nan kai ka san tun daga nan rikici dama sunan su wai mutashabiha ta irin wannan masu rikitarwa dama da masu tafsir ya zo alif lam ya ce Allahu alim marajiri da Allah shi ya san me yake nufi kai yake wa magana ba Allahu alim marajiri da kai ta san Qur'ani ya fi karfin dan wasa kai kana ji mai tafsiri ba da aka fara ce Allahu alim marajiri da zalika to malam in Allahu alim marajiri shi mana ya amfani zaman ka to kaliban Allah ne gausun zamani ya kare sai fassara shi don shi ya san me ake nufi. Kaga ɗaya, zarai ba fihi hudan lil muttaki, dama shirya ne ga muttaki na masoran Allah, haka aka fassara shi masoran Allah. Amma shirya ne ga muttakai wa tarifai wanda ba kowa sai Allah a wajensu. Su waye muttakai? Allah zina yuminuna bil ghaibi wanda suka imani da abin da ya buya. Ghaibu ba, za ka ji shaidaniya shi annabi ma yake ga ai bai san gaibuwa to su ko mutakai sun imani da gaibu ba wai dan ba santa ba Allah ya sanar da su ita ce kuma su yi imani ita sun santa yanzu mu'minai ne nan allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna salata suna tsaye da sallah to kaji mu cikin kaje farko ba wannan farko ne ba shine ta tsara ga san da aka fara allazina yu'minuna bil ghaib amma yanzu wani da ka ce mamma ka zai ka ce dan fara ce yanzu karatun usu sarori a fiya kusa da nan wajen to yanzu su ne wai kai kitabu wasu na kalu suna masu qur'ani wai kimuna salatu wai mar qur'ana wai tukun da abin da muka ba su na cewa wallazina yu'minuna bima unzila ilayka ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun su ɗan yaqini ne da lahira ta suna kallon kurugo ilmu yaqini ainul yakini haqqul yakini ba wai ya alamuna wa bil akhirati hum ya alamuna wa ko bil akhirati hum yu a'a wa bil akhirati hum yuqinuna qur'ani ki abin da duk kalmar da ya ajiye ita ce ta wajen Allah ne ba malami ma ko ni duk kalmar da ya ajiye ya san dalilin da ya ajiye ta dan me ajiye ina Allah kuma ubangijin qur'ani shi Abdullahi radiyallahu anhu ya fassara qur'ani yazo kallahi za dukkan shi la dakkan dakka wajen arabu kuma ku san sabba hajji gamla ce Allah shi ya halitta larabci dole a ji larabcin malam na iya na yau na ne shi ne dan kan da ka saffan saffa malam banda larabcin Allah ya haka jiyo wayannan abubuwa to yukinu ulaika ala hudan min rabbi wayannan su suke da shirya daga rabbi daga ubangijinsu ko ulaika humul muflih hada tun yana nan za ka ci qur'ani fa fa amma to aka hadisan ma malam in ka ji annabi ya shato wata kalma malam kai ka san ta fi ƙarfin abu mutum ma ta ƙarfa bai laifin wa fil khair hatta uhibbahu fa idza awat kuntu sam'u allazi yasma'u bihi Allah hadisul qudsi Allah ce in kai kusanci da da nafilan alkhairi sai ya zama jinka kuntu sam'u allazi yasma'u bihi wa basaru allazi yasuru bihi wa yadu sai ya zama ganin sa wa yadu allati yafi shiga halin da yake kamuwa da sai ya zama shi warjin da wallah shi yanzu kafa da yake tafiya da tafiya yanzu zama shi yanzu Allah Allah ya zama jinka ganinka hannunka kafarka ina ragoka ta irin wayan yanzu mutum mala ya murza kujera kawai ya sha lasi coca cola ya sata da kaye kaza kaza ya damfara shaitani ya abin kewaye shi da ɗan suna shi ya san wayan nan wata wata kama da zamaninsa ba dan irinsa suka sauka ba kuma ba irinsa ne suke ji ba kuma ba irinsa ake magana da su ba su ba yadda ake cewa yan bidi'a suna kaza shekunan su kaza kaza da ka dubi lokacin sauka abu sai da kamar su ce kuma abin su ya sani kuma halin su irin wannan halin kuma irin karatun su to kaga dai yanzu to abin da muka Allah kaji irin wannan amma Ƙur'an namu ba a yi musu ba, ai rubu ne kawai. Ina lala ya sa an yi rubu salama ba uba sa ai musu ne ko? Kan rubu ne ko? Kan rubu, an kawai rubu ko? Wa in tsala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Ka tuna yayin da ubangijin ka yace da mala'iku ni zan sanya khalifa na akan ƙasa. Ka san ma'anar khalifa kuwa? Ka taɓa jin an ce ai yanzu khalifan malam wane ne gashi na yazo. Ma'ana malam wane yana nan? sai baya nan. To Allah shi ko ba wani lokaci da Allah baya nan. Allah da'imi ne, hayyin ne kuma khairul warisina, amma ya sanya ɗan Adam ya zama khalifa. Ya sanya Adam ya zama khalifa. Kuma ya kira Dawudu, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. To Annabi Muhammadu kuwa a wannan duk khalifancin su kuma abin mamaki. Duk fil ard fil ard ne kan asa kan asa. Amma Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam إلى الناس كافة خلافة مطلقة صلى الله عليه وسلم to Allah ma bai yi mu'amala da kai sai ta hanyar kalifa kai za ka ce za ka mu'amala da shi ka tafi tare ka tafi tare ka muga inda za ka tafi tare kawai dan kalifa a yau kalifan yana nan in kai zana zanin kalifan kai shaka sha ne Allah ya ɓoye ma kalifa amma kuma a yau ake aiga makin kalifan nan bai ɓoye ma ba iblis har yau iblis yana nan sai adam ne baya nan iblis makiyin adam ne abokin rigima kalifan mu ne to shi shi abokin rigima har yau yana nan to kalifan ne ya gudu baya nan inda kalifan baya nan ya zai zauna yi an ce kai abokin bugawa ne to yin wanan kamar yanzu a yi bal kulab da kulab a ce ƙasa kaza da ƙasa kaza su za su yi wannan match din har yau kaga ɗaya ga ta abu tana yin fadin ai ka san ɗaya ƙawon match din tana nan ko in wancan sura kaga mutum ya yi match shi kadai to in da ba kalifan bibil ya yi match shi kadai kalifan ba ya rashin kaje ka neme shi alam duk abin da ya da ya ɗan ko na kaga ba ma wani karatu ne mai ɗan zafi zafi ba ai kuma ma to mun gode wa Allah dai Allah ya ƙara mana kaji shi ne muhallu nazarillah min kalkihi da a cikin halittar Allah tabaraka wa ta'ala wal babul maftuh sham shine kofa buɗaɗɗiya li kulli man yuridu wujuja ga duk wanda yake son fadawa li hadarati kursihi cikin hadarar cikin Allah duk ne zan shiga cikin hadarar tsarki da shi kenan da ya fada an ce ya je ya ziyarci haka Roma a Rum Rom halu ta zuru baba sun ce wani je ziyarci haka Roma lau da rani ta haka Roma ya san da har wani ila bustar da ne na gona ta da ya san da ne na gona ta hajartu huji nafsi an ni na tsare shi da kansa ya bar sanin kansa lau kutu da na kama hannunsa ai da na kama hannunsa a raba ma'ana gunsi da ya san me ma'ana tsarkin nan nasa ba ana cewa fafa Roma sarkakken tsoho kadasatu baba wai tsarkaken tsoho wani da bai ma'arifa ba shine wani tsaye sai zama ne wani tsarkaken tsoho yin irana to lulu da hazara to duk wanda ya zo kofan shehu babu kofar tuba din nan duk wanda ya zo wannan kofa shi kenan sai ya fada cikin hadarar sarkin Allah haribi da hari matsayancin zamanin sa fil ilmi cikin ilimi ba wanda ya kai shi shehu ya ce radiyallahu anhu ina da malami guda biyu malami na na farko kitabu was sunna littafin Allah da sunnan manzon Allah yau ban san akan kasa Allah wanda ya fi ni sanin wa'annan biyu ba ba ba a sauran gidansa yake faɗa ba gaban malaman yake faɗa na duniya dai Muhammad al-Hafiz na Misra ibn Abdul Latif al-Misri hujja yake ce da shi su ko masana hadisi in an ce da mutum hujja sun san ya mata rajarsa kuma mumbarin azahar gashi nan sai da ya hau ya musu sallah da hudu ba da komai su ko ba sa mujamala radiyallahu ta'ala an da irin girmansa a ƙasashen duniyar musulmi da wajen karatu radiyallahu ta'ala an yake kitabu sunna shine malami na na farko ba wanda ya kai ni sanin wa'annan guda biyu qur'anin Allah da maganganun manzo Allah yau zaban nan kaf ba wanda ya kai ni sanin su sannan malami na nabi shehu tijani ya taɓa rabuwa da ni da cikin nake shi Allah ta'ala an to shi ko in ka rike shi duka haɗa wa'annan kuma guda uku three in one radiyallahu ta'ala an wajini da addini dama ai shekar islam su laraba ne suka kama shehu musulunci cikin da musulmi suke ya faka to shehu su ne ubansu malamin su radiyallahu ta'ala wa shehu awanihi shehin wato sa'o'insa ne radiyallahu anhu duk kowa radiyallahu ta'ala anhu malaman ma in suka haɗu shehu shi ne malamin su radiyallahu ta'ala anhu fi tarbiyatul muridina cikin tarbiyantar da muridai radiyallahu duk masu da'awar shagunta da tarbiyya da wayewa da sai da sai da ai su ma suna murida sai su ake tarbiyantarwa shi shehin su ne radiyallahu alamul mutajina shehu radiyallahu anhu shine wato tutan nan ta masu shiryayyu da hadaran Allah shine alama shiryayyu wa katimatul muhaqqiqina shine cikamakon masana Allah duk gaɗin gan kuɗuɗai da aka dinga yi aka dinga yi aka dinga yi din nan to ga shi kamar kwanci ya zo radiyallahu ta'ala an fil qarnin rabi'i an yi shi a qarni na hudu ba da alifi bayan wato aya wato qarni na goma sha hudu hijiran manzo Allah tana dubu ɗaya da ɗari uku to aka da ishirin ko da sha takwas aka haife shi radiyallahu ta'ala an kaga yanzu an shiga qarni na hudu kenan kuma ya rasu cikin ƙarni na kuɗin ya yi shekara saba'in da bakwai radiyallahu ta'ala an shekara saba'in da bakwai bahajatul layali shine adan darare kawan darare wal ayyamu da kwanaki kawan darare da kwanaki wa hujjatul arifina shine hujjar masana Allah duk masanin Allah in yace ai shehu Ibrahim ya ce shi kana zo da hujja duk yi tsoro shehu ya ce radiyallahu ta'ala an in dai ka faɗi magana ta yadda take ba ka rage ta ba ba ka ƙara ta ba ta kafin tsoron to wayannan faɓoɓɓuka da muke ji da hauka da muke ji a ce kuma shehu ne ya faɗa to rashin iya sanin fassara abin da ya faɗa ne amma karanto na magana shehu sai ka ji abu ya fita daidai amma rikicin daga wanda fassarar magana kake ne. Waziyallahu ta'ala an. kewaye kita domin mutum biyu za ka je kai magana in malami ne ya san ina da shi in da yi ne kutu ba a magana sai ya karbe karba kawai ne shi kenan wal ay hujjatul arifin al alamin shugabanni gurratul ummatul muhammadiyya shine hasken fuskan al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa nasiru tariqatul ahmad shine mataimakin tariqan nan ta ahmadiyya wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam al-ibrahimiyyati annabi ibrahim wanda dinin manzon Allah din mana annabi ta addinin annabi ibrahim ne nabi ibrahim al-hanafiyyata ba hanifiya din nan wanda wato ta karkacewa kowane addini sai addinin musulunci ko sai addinin musulunci wa zubdatu rijaliha shehu shine wato kumfar man shanin nan na mazajen al'ajillatu masu girma kasan wato nono wanda aka gawa kumfan mai a kansa ya fi girma ya fi kyau ko ko ko abin sa ya ji man shanu ko ma'ana ya ya fi ko to shau shine wato kun fara wato nan mazajen nan nasa maqla'u shamsul ulumi shi ne mafullar ranar ilimai din nan wal ma'arif da sanin Allah da aka ta fullo daga yamma ai ranar sanin Allah ce da ranar abu kaga ma'ana hadisin yana neman tawili kenan yana nan yanda yake amma yana neman tawili kenan kuma wannan duk mutum malami ne ya san akwai irin wannan wata magana ta hadisi tawili take nema tawili take nema kamar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa karshen zamani zamani ya tafi ba sai gindin bula sai bula gindin bulala ku ya dinga muku magana kaga da sallallan ta fito kowa yake abin da annabi yake nufi kenan radiyallahu ta'ala anhu karshen zamani ba zai tafi ba sai kan zaki ya dinga muku magana da rediyo ta fito farkon fitowar rediyo da aka kalli rediyon da ayyuka ta yi kama da kan zaki kowa yake rediyo annabi yake nufi sallallahu alaihi wasallam karshen zamani ba sai an yi kaza sai an yi kaza sai an yi kaza karshen zamani ba zai fito ba sai wata wuta ta fito tana kora ku tun daga adam tun daga adam har zuwa yaman ta dinga abu to duk aka ga wayannan kayan electronic ne da kayan hawa da suke ta aiki da wuta din nan su ne suke ta kora mu ma'ana su tuka musu kai mu to kaga irin wannan to yana nan zahirin nan tana amma kuma tawili to wannan rana ta fito ta ilimai da sanin Allah da galibin rana duk wani ilimi da abu in kawo yau daga daga gabar shakki fitowa to sai gashi Allah tabaraka wa ta'ala yayi mana yamman ma an ka dubi yamman ma ga yamman larabawa wa wato arewaci arewaci kenan yamman ma ta arewaci amma yamman gar da gar haba da zamanin shi radiyallahu ta'ala anhu wa majma'u baharayil hulumi ne wal ma'arifi wal awarifi wato shine matattarar tekun nan ina hasake hasake wannan hudu ban san me ba sai mun duba alhirzul mani'u shehu radiyallahu ta'ala anhu shine katanga wato mai karewa tsari shinge mai karewa wanda duk wanda ya katanganci da shehu ya katanganci da babban bango ya mu yi ana cewa babban gogo shau kenan radiyallah wal kahfur rafi'u kogo kenan mai nisa sama kogon da in ka shiga wanda isa iso inda kake shau kenan durratu shau shine kukurbar taji siddiqi na kamban sarautar bayin Allah siddiqai na alkiramu manya zaka ga ta zamanin murjani idan aka yi murjani aka yi ko tsakiya aka jera sai a kawo wani dankwale da a sa a tsakiya to wannan dankwale da shine tsadarsa kuma da aka zo zamanin sarka sai da an kawo wani kwado ko an sa tsatsu a tsakiya to wannan kwadon ya fi sarkan ma gaba ki ɗaya tsada to jijjeran bayan Allah da zai da sunan to shehu radiyallahu ta'ala anhu shine kukurban su radiyallahu ta'ala wa wasitatu shine tsakin nan na al-iqdi wato shirin nan annafisi mai tsada tsakiya din nan tsakiya din nan mai tsada kamar dai abin da muka faɗa wancan min al-aqdabi na daga dubbai al-a'lami shugabanni arrashu shau shine mai daga rayatin makarin wanda ya daga wato tutan nan ta girmama girmama duk wani alkhairai da ladabai da albarkatu sai ka za ga ana karama shehu ce karama shehu ne shehu ko me ake kai yanzu zamanin sai ga farkon su shehu ne rabbi Allah ta'ala bainan anami tsakanin halitta shi kansa yana sa rafa shi liwa al-zikri liwa al-zikri na daga tutar zikri na daga tutar soyayya na daga tutar kaza rabbi Allah an bainal anami tsakanin halitta aljami sau shine wanda ya hada ya tattare limaftaraka da abin da ya wawwatsu min ulumul qaum daga ilimin waliyye ya tattare shi gaba kida sai dai a ce da waliyye ne da ce to shehu wani shi shehu al ne shehu wani kuma shehu jazaba ne shehu wani kuma shehu suluki ne shehu wani kuma shehu karantarwa ne shehu wani kuma shehu tarbiyyantarwa ne shehu wani kuma shehu kaza ne shehu wani kuma shehu wa'azi cewa da kuma shan takashufi kenan takashufi sai bi abazil radiyallahu in ya ga tafa a kasuwa yake to sai aljanna dai ma hadu radiyallahu ta'ala an sai a aljanna an haɗu to cewa radiyallahu anhu ya ta tare abu shi kada biya ta tare salikul alawi da ya zo ba haka gan shi yake alayya labbas ta hakan ayyata libisi a sheku tarbiyyatin an sheku tarbiyyati ɗauran tamilu ila taƙayyida a nazarin ɗauran wa ɗauran litaƙadisin wata zihi an tallazi miki lawa sai ka mustahiro lillahi da roka ya adu iblisi alayya labbas ta hakan wala ka rikitar da ni mutuƙar rikitarwa ayyata libisi mutuƙar rikitarwa a sheku tarbiyyatin ko kai shehin tarbiyyantar da almajirai ne ne shehun a ta zikiri ne a ta jarawa ne a ta kai muridai hadaran Allah ne am shehu tadriji ko ko shehun malinta ne ne na ilimi kuma shehun zahiri ne ne ko shehun batini sauran tamil ila takai da wani wani lokacin a tsinka kana rubutu ka fitar da littafi gashi ana buga ga littafai ga kai ta warware ilimai kaza ka azu da kaza yau shehin zahiri ne da duk kashe-kashenta wa ɗauran litanzihin wata ɗari wani lokaci kuma a zanga tsakiyar zakirai da'ira da duk abubuwan hazara da duk an tallazi bi tilawa sai kuma kai ka shahara da wannan hali guda kai shehin zahiri ne kai shehun baɗi lillahi da roka ga Allah ne ga ka ya aduwa iblis ya mace iblis to ga yanda wannan malami da gidi ta yake ba to haka yake rabbi Allah ta'ala yake marartu bihi bahrain ya habbaza marja na wato tufke tekuna guda biyu na shari'a da na ɗariƙa ɗin duk na haɗe su na tufke na watsa su cikin na haƙiƙa kuma ana cike da Allah kuma alhamdulillah haka za a ga almajiran shehu duk inda in ka zo wajen shari'a sai ka wasu san komai ba sai shari'a in ka zo wajen haƙiƙa kuma ka wasu wasu komai ma sai ita to wannan shine almajiran shehu radiyallahu ta'ala an da aka yi hada sassashin ta min awwala hadhihi al-umma tun farko wannan al'umma ila akira zuwa ƙarshen ta akil akhlaqi dan uwar dabi'u ma alhasanatu masu kyau shehu dabi'un sa ma dalla ne kaga kuma duk wanda ya dabi'anta da dabi'un shehu daga dabi'un sa ma dalla ne al-mardiyati ya tajiya daga Allah والشمائل تتبعوا لحالة القدسية حضرا الله فأوصافه قدسية المحمدية محمدية من الله تعالى منتهى شو شيني قرشي في العلوم الحقانية تشتين إلى من حقيقة الوحدية والتبعوان الله والمعارف بسنان الله الربانية الله الرحمن كرحمن الله إلى المرتبة har zuwa martaba allafi wannan da ya kasuru ya takaita an wasu ya ga kwanta ta adinabu in muka ce za mu kai mutuƙa ba dai ba za mu kai ba wani ishabu in muka ce za mu fara da magana ma dai a cikin dai ba za a kai ba fadlan wa tafdilan wannan falala ce da ba'ad da falalan falala dai min al-karim al-wahhab daga Allah mai baiwa yau shehu radiyallahu ta'ala anhu shehu mushri da inna mushri radiyallahu kamar da muka faɗa jiya yake cewa in kana so ka san waye shewa ilimin zahiri ka duba rasul malani in kana so ka san waye shewa ilimin ba ne ka duba asrul akbar to zaka san shewa radiyallahu anhu kuma duk baka da wayannan ko ka duba wasiqotin sa da abu da tafsiran sa da komai in kuma duk baka da wayannan ba to shikenan ka zo ka an Allah ya baka wannan kashi da ba su shikenan ka san shewa radiyallahu anhu tafsirin da an ji abun mamaki an da abun mamaki mun gode Allah da Allah Allah ya saka Muhammad Abdullahi Jejiba radiyallahu anhu da ya rubuce mana wannan tafsiri na shehu gashi nan ya shigo duniya wannan alkhairi ne babba za a ga abubuwa a ciki za a ji abubuwa a ciki laraba ne za su tsuguna gaban sa su ne shugabanni a duniya su ne malamai a duniya ilimin haddace yake a wajen su amma motsi ma ba ta so su yi kawai ta kalma ta huce su na ka jin ka ai da ka fata zanna wani da ana ji kamar ba kowa mutane ne gashi nan sai dai tarurrukan za ka dinga ji wani malami ya tambayi mushiri radiyallahu ta'ala Muhammad Abdullahi mushiri ya ce labbaika an ce kuna zuwa Senegal wajen malamin nan wai yana fassara mu Qur'ani to Allah da wani yare yake fassara mu mushiri ce da larabci na ga aishi bakar fata ne ugu wa ‘ya'yan larabcin ne uwa da uba, shi ko ya yi ma ko ya iya, a wasu abin ne na haife ku. Amma, je na fasar an da Allah ne yake gaya muku, sai mu shiga ce to kai dai malami ya dace ka bi mu mana ka je ka ji abin da yake koya mana in ka ji akwai abin da ya ma to alhamdulillah in ka ji ba abin da ya maka mu dai alhamdulillah mun ji abin da ya mana ya ce to wallahi lallai ka yi min adalci a tsaftan sai kenan da ramadana ya zo shi kenan sai ya biyo su za a zo a ji tafsiri da ramadana ya zo ya biyo su za a zo a ji a tafsiri shi kenan sai zo suka gaya shehu shehu malam wane kaza kaza kaza kaza kaza shehu ya ce ko in ga sanninsa da zuwa ba ce muka yi mun iya ba ce muka yi muna karanta sani a tsakaninmu in wannan ya ji shi ya fi sanin wajen wancan ya faɗa in wannan ya ji shi ya fi sanin wajen wancan ya faɗa ya zo ya ji in ya ji abin da ya masa alhamdulillah in ya zo mu ya bai karantar da mu shi haka muke so sai kenan aka ba shi waje malam kwana ɗaya kwana biyu kwana uku ana jin tafsiri laraba suna ta jira jiri ne da bai ce sai da nana zo ne ya ce muhammad abdullahi ya shirya ce lafaika ce shi malamin nan na ba shi ya sauka da littafin na mutu ya fi kowa sani shirya ce to mu je ba wanda ya faɗi haka mu da ya ce muka yi muna zuwa wajen malamin mai na fassara mana Qur'ani yanzu kuma wannan magana daga bakin ka ne ce to ni dai kuma ku faɗa abin da kuka dama ni ma na faɗa abin da na ga dama to ya ce to shi ke na alhamdulillah radiyallahu ta'ala an to haka shi kun da yake radiyallahu ta'ala an wala laji ta Allah ajimun naziri marashin kini tamka marashin tamka da za a ce shi da wani ɗaya suke wallahi duwa ai haukan ma ya isa haukan in wani ya gaya wa wancan to shi wancan sani da jahili ya sani ba ila in shi kuma ya sani yadda to shi kan mahaukaci ne shi kuma shi ne mahaukaci ne kaga mutum yana tankawo malami ne sai ya dage ya rasa bacci ya sai dan rubuta dan wani abu ya ta kafin da shi ya ta burga da shi ta abin gashi nan shau ya zubar da shi jin ba adadi kaya ne ma ba a kai ne kana aji da ayar naira dubin ka sai ka in ka kadara wani sai ka ce in Allah ka wannan biliyoyi daga sai an zubar da su amma ba a san su to shau ba a tsara rabbi Allah ta'ala wani misali da kanka dai ilhali wal ma'ali nan yanzu da nan gaba ma rabbi Allah ta'ala man tasannama shau shi ya kolalanci kunanal majidu kololuwan girma tozo sanamu tozo kaga tozo rakumi tudu ne da shi amma tozon sa kuma ya fi tudu wani wanda hawa ta daraja babban can wanda wani zai iya ce a ce ya ya hau tsoro ruwan tozon girma wa safa'i da tsarki wal kamal da cika da tsarki da cika bil wirasatul muhammadiyyah da gado irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tarbiyatul ahmadiyyah da tarbiya irin da shehu tijjani al-katimiyyah da cika makon waliyai almutawwaju shau shi ne a wanda aka sa masa kande biti janin jawahiri da kular sarautar nan ta gwalagwale alhassanati kyakkyawa al'anikati da tsawa dai sahibul ishara shau shi ne ma'abocin isharori alkasiyati wanda ta ɓuya saboda zurfinta da ba yana cewa a beli ishara ka dinga lura da abin da nake nufi ni ishara nake yi wai wannan an faɗa wai ishara ba ake radiyallahu ta'ala anhu wal ifadatul azimati da sanarwa da amfanarwa mai girma wal ibarati da fassarori al-mufimat wanda za ta karantar da kire yanzu yau ta ba su wanda yayi maganganun su daga zuciya ne zuwa zuciya shara ne da ishara ramzi ne da ramzi daga mutum ya shiga tsakiyar zai sha wuya da rasa ina aka sa gaba shekuna shine shehun wa wasilatuna tsanin mu ila ilallahi zuwa Allah al-qutubul fardu kutubi wato makaɗanci kutubi ma'anarsa shugaba to kuma wata daraja ce ta walittaka ma'anar kutubi birkar da in an tsalle ta sai rumfar ta rushe shi ne za ka an ce wannan shi ne kutubin dukkokin da baki da ko kutubin ruha dukkan da ita ce injin ma gaba ɗaya in an zare ta to sai ya rushe to shi kutubi in ka kirga kudubi a cikin wajita kaman alif ne a cikin rubutu kudubi a cikin halitta kaman alif ne a cikin rubutu in ka lura rubutu duk gaba ɗaya alif ne idan za a yi fa sai a ajiye alif sai a shimfiɗa wani alif da ƙarƙashin sai a dunkule wani alif din a ƙiga a ƙarƙashin sai ka gaba in za a yi kaula sai a shimfiɗa alif sai a tashi wani alif sai a shimfiɗa wani alif a sama sai a tashi wani alif din can kaula sun ta faru in za a yi sun sai a ajiye alifai guda uku sai a shimfiɗa wani alif a ƙarƙashin sa in za a yi samu sanu sai a shimfiɗa wani alif din a tashi wani alif na a tashi wani alif ya dogo sannan a tashi wani alif a saman su sai ga samu sanu in za a yi mai ruwa kuma sai a damɓe wani alif a duka haka dai ta shakkulin alif ne in za a yi hawa ba to sai a yi alifai uku ka alif ɗaya nan ƙasan su wani alif din ma a saman su in za a yi rabi sai a yi shimfiɗa alif sai a da'ira wani alif a kan sai a yi dugo a kan haka dai tashakkulin alif ne duk da baki da to haka kuɗi komai tashakkulin sa ne dama an ka duba alif sai ka ga adadin sa a lif a lif ga talatin lami talatin ga fa tamanin tamanin a haɗa da talatin nawa ɗari da goma ga ɗaya da goma sha ɗaya shi ba kuɗi biyu ko ɗubu ga kan mai ruwa ɗari ga ɗa mutane tara ga ba biyu tara ga biyu nawa sha ɗaya sha ɗaya ga ɗari nawa to da ɗari da kuɗubu da alif duk adadin su ɗaya ma'ana duk ma'anar su ɗaya to shi kenan to kuɗi biyu kenan alfar shi kuɗubu ne to kuma akwai kuɗubu da akala to hadisai duk sun zo da bayanan kuɗubai CODD ya fitar da su da kuma wayan bayan Allah kuɗubul fardu wannan shine kuɗubi makaɗaici maɗayanci duk da Abdullahi Tayya ya ce shi kai ba kuɗubi ba ne wannan kai sha'anin min shi'unin haƙƙi to in kana so ka san fahimce sai ka fara daga nan sha'anin wannan sai DJ ya faɗa daidai hankali hankalin na a wannan lokacin abin da ya gige ka mijin yawa ma shehun shehun tsufayen gaba ɗaya Nijeriya shehun mijin yawa shi wai an ce kuɗubul fardu kan su shehu sani kafin ga shehu man dan su shigo wajen halarar zai ce ina shehun kuɗi kun ji abin da kuka rubuta ko me rubuta ne rubuta wai alƙubul fardu to sai da Allah ya nuna mu abin da wata da suka zo kuma wani kashe gare ce ina shehun mu kuɗi bi to kuma yi kenan wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan yanzu da ya ce kuma sha'anin min shugunul haƙi kuma ai shi kenan sai to kagan wani fasa wani yana cewa ya kulu na li barhama kuɗuɗu wa inna ma gulayyu mukul a ƙasa bu ba su iyalak ya kulu na li barhama kuɗuɗu suna ce min wai shehu ibrahim kuɗuɗu ne wa inna ma inda magana fa take gulayyu mukul a ƙasa bu ƴan yaran nan da suke biye da jibin su ne ba kuɗuɗu ba ba su iyalak su kuɗuɗu ma yaran gaban sa ne wa in kila bal kutubun bi a ƙasa a sun hada ce oho ashe an tara kuɗuɗun zamanin sa ne to shine kuɗuɗun su amma zilta min ma kunta ko min jahal sai ta hayyau kai jahilin san na baka san komai ba kai ne ka shiga sa'a mu an tara kudubar zamani shi yake kudubar sai ya ce ma wallahi baka san komai ba wai kila bar kudubar da aka tsabu asiri amma zilta min ma kunta ko min jahalati walakin na hulil zati a'zamu mafari sai ce wata kuma bayyana ta zatin Allah ala kulli ma'lumin umma wilayati akan dukkan bayan Allah shugabancin sai yana kansu kalika ne na Allah manarun bihi ya hadil ila wani zati hasuma ya da Allah yake shiryawa ga zatinsa in ka hango kana kai alwala kana neman ko in gona ina masallaci yake ne sai ka hango hasuma ne aka ce ma masallaci na nan kasanta ko to in ka neman zatin hadaran Allah sai ka da ka hango shehu isan ra'auni wan qawin da ita la kada bi ra'auni wan qadi walakin wal zati azau mazhari hmm ولكنه للذات أعظم مظهر يقولون لي برهام قلوب وإنما قل يمل أقضاء بعض إيالتي إن قلت بل قطب اللي أقضاء أسري فما زلت مما كنت ومن جحالتي منار به يحد الإله لذاتي ويصرفه أي من يجو منار شي حصومة في يحد الإله لذاتي لأن يكي شيء هذا ذاته ويصرفه عن من يشابه الله يكي قولوا zuwa wajensa mallam ya shafi ga wayar wanda Allah bai zai shiri ba ga batansa in ba ga an kore mutum daga wajen shautu wannan ba ta ce ne kawai shi kenan Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu to kaji al-qudumul fardu kutubi madayanci dausun zamani kenan ar-rabbani na hadaran Allah wal arifu masani al-kabiru babba as-samadani na hadaran Allah الشيخ إبراهيم سننسى كنا شيخ إبراهيم ابن الحاج عبد الله دان الحاج عبد الله التجاني بالتجاني ابن السيد محمد شال الله دان سيدي محمد ابن مدنبع كان مدنبع ابن بكرين كان بكر ibn Muhammad al-Amin dan Muhammad al-Amin ibn Samba an Samba ibn Rida dan Rida ridwanullahi alayhi ridwanullahi an da Allah ta wata gare su ajma'ina to shi ridan nan su biyu ne akwai Rida baban akwai wannan Rida da shi sharifin da ya taho daga kasar Tunis sukan ce Libya amma ba Libya sannan Tunis ce akwai ta ita a wannan lokacin shi wannan sharif ya taho daga kasar Tunis ya zo nan Senegal al'adar sharifai sukan taho ƙasashen Afirka a wani daɗaɗɗen zamani suna neman wato hadiya wajen shugabanni don su ci gaba da jihadinsu ci gaba da ayyukansu wannan haka aka gaje shi tun tun tun aru aru wannan tsinanci na cewa ba jigocin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ko raina sharifai ko ko raina abubuwa wannan yan shekara talatin da suka fara amma tun asali asali haka aka da da irin haka ne kun ga sharin magili ya taho kasan nan ya zai ya zauna can buktu can mali tun buktu to da irin haka suka taho da irin haka ne dukkan sharifai su su yi waɗannan suwaye duk sun zo kano sun zan zauna da irin haka ne wayan sun zo katsina sun zazzauna wayan su haka laraba suke ta zuwa kasashen mu su zo su yada musulunci su samu wanda ba su da musulunci su ba su in suna tafe da wayan su ɗariƙu tun da Allah ya fara addini dukkan malaman da suna da ɗariƙu a hannun su ba wani wanda ya taɓa zama sasaka dan malamai sun ce duk mutumin da za shi da ɗariƙa a hannun sa ka kusance shi fasiki ne fasiki ne imam malik dai kaga dai in dai aka ce imam malik a yanzu ko yana cewa man tafaqaha wa lam yatasawwab duk wanda shi taqihi ne kawai da ya sufanci ya faɗa tafaqaha fasiki ne wannan ha ko man tasawwab wanda ya sufanci wala ya tafaqaha shi ko da bai kula da fakihu ba kuma faqata zan daga wannan zinjiki ne wa man jama'a bainahuma faqata haqqaqa wanda ya haɗa biyun ko wannan shine dan hakika shine malamin da zaka je wajen sa tun daga nan yanzu dai su shaɗanin nan dai a ƙarshen su dai wannan lalatacce ba dai a shi suke dangana kansu da kai to shi ba hambare ne wajen mazhaba kuma ba ƙadire ne wajen ɗari to har wannan shaɗanin na zamanin mu da shi ya kaji wannan lalata shi ma ba ƙadire ne haka yake kakama yake ta ƙadiri ƙadiri amma duk an kore su ƙarya suke yi to ka ni to wannan shine ƙa'ida to wannan sharifi ya taso daga tunis ya zo ya sauka hannun shi sarkin sin salum sarkin kaulaka sin salum haka ake ce da kaula a wannan lokacin kafin ka haura kafin ka hawo ruwa sinu in ka hawo ruwan kaulaha kuma ka shigo kaula salum ake ta sin salum to tura mulkin mallaka suka ce mata kaulaka amma sin salum ake ce mata ya zo wajen sarkin sin salum ya zo ya sauka a hannunsa yana neman taimako To, aka yi sa'a sarkin yana da wata an yi mata magani, an yi mata magani da samba. Kuma a wannan lokacin ma musulmi ne suna da musuluncinsu. Koma. To, wannan sarki ya girmama shi, ya ce zai mata magani, da sharaɗin ta warke a aura masa. Suka ce bismillah, ana ce mata jaila. Jaila Allahu alam Zainabu ne dan suna ce da Zainabu Jainabu. Kamar harshensu yana da wannan eh su mai da ja harshensu yana da wannan Allahu alam jaila ma'anata Zainabu ko ba to yayi mata magani ya aure ta har kai ciki ce kuma ce to shi sharifi ne kuma mahaddacin Qur'ani ne in annan ya taso in an aka haifi kannan in namiji ne a sama sunan kuma ga abin da yake kai shi ma ya haddace Qur'ani wannan sharifi ya koma ya samu abin da zai samu ya koma to daga nan ma ainihin lakabin su shehu inyas inyas daga nan ya faru saboda sharifi shi kadai ne zai fara jin yaranta sai dai malamai kuma ga wannan mata sai dai shi da ita yake ce mata anisati anisati na ɗaya min kira na ɗaya min kira shi ne Allah suka ɓata kalmar anisati sai ya ce anyas anyas ha aka wa inyas inyas inyas to anisati anisati daga haka to tun daga nan alhamdulillah karamar wali masu ta haifi namiji kuwa aka samar rida al'asgar karamin rida rida babba ya tafi wannan lokaci kowa ya kila irin wannan ta kan samu kakanni da mutum ya tafi a lokaci ne na waya ko na ina aka tafi ko a hau mota ko a ce kaza tafiya ce da in mutum ya tafi shikenan ko ɗan garin ne ma shikenan ya tafi kenan balle to ya zama rital asgar shine ya taso ya haddace Qur'ani tun daga nan suka zama masu gadon Qur'ani a gidansu dukkan su mahaddata ne kuma gadon Qur'ani a gidansu amma ikon Allah ma shi wannan Rizal Asgar sarki ya zama bayan bayan shi ana ce da sarkin wannan da Milkajo da Milkajo to bayan da Milkajo shi sarki ya zama shi ma Rizal Asgar sannan shi ‘ya'yan nasa ma haka bayan Riza shi ma son ba sarki ya zama, Muhammadu Al'amin ma sarki ya zama, Bakar ma sarki ne, Madamba ma sarki ne, kusan daga Sayyidin Muhammad suka bar zancen salauta suka dinga zama kan buzu. Shi Sayyidin Muhammad din nan ya yi tashen Kur'an baban Alhaji Abdullahi. An ce in an tambaye shi daga kaulaha zuwa da kar ko daga mun nawa ne ya ce ban sani ba amma na san sauka kaza ne. Da ya kama hanyar ya tafiya ya kama tilawa Kur'aninsa. in ya je garin nan zai ce na yi sauka kaza kafin na zo haka da ruwan damina ya sauka ya so masa sabon gona su zai fara karatu tilawa da tilawa yake noma yana yi yana da zaka ja manoma suna kawa kawa ke shi Qur'ani yake karerawa har ran da hatsi ya shiga rumbu aka tattare kala aka koni yayi aka kuma zai ce to ya gode Allah yayi sauka damina bana yayi sauka kaza wannan Muhammad kenan baban Alhaji Abdullahi wace Thank you. ba mamaki shehu radiyallahu ta'ala an shehu da ma yi bayani radiyallahu ta fi fai zai dukkan muhajjini min arabi ma yi dukkan manya wannan labarin da shehu dan fodiyo ma yi radiyallahu ta'ala ba mamaki bane ta an gaya wa kakansa cewa shi sahihu zai tuna a jikin ka zai wannan ba mamaki bane amma shi da kuma gashi alhaji abdullahi ma ya sani to kuma shi abdullahi Alhaji Abdullahi ya haɗu da Muhammadu Bashiru, ɗan jikan Shehu Tijani, shi kuma Muhammadu Bashir ɗan sai dai Muhammadu Habibu. Kaga shi kuma in an ce ya haɗu da ko Muhammadu Habibu ba mamaki. Za a ce Shehu Abdullahi ya haɗu da Muhammadu Bashir dan Shehu Tijani Rabbi Allah ta'ala an. To shi Muhammad ina haka yake, to kuma haka ma Alhaji Abdullahi. Ya ishi dai Alhaji Abdullahi a ce duk waɗannan kafin shehu a hannunsa ya ishe shi wani ta. To, shi ɗan Muhammadu Riza. Wannan shi ne Rasulullah Shehu Radiyallah shi wannan sharifi mutumin Tunis ɗin nan Radiyallah ta'ala anhu. Amma ba burgewa kuma wannan cewa gidan Shehu Shari gidan Sharuta ne kuma Shari wannan Shehu Ahmad da suka yi a tabbatar da shi. Wannan shari'a. Amma yau ba wannan ne muradi ba. Ba wannan ne muradi ko shari'i ko karatu ba wannan ne muradi ba. Duk wanda ya tsaya nan an jefar da shi baya. yau a ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a zama ba shi shi ne muraji. Kuma yau a sari da hadaran Allah musalla ya ilaha illallah shi ne muraji. In shari'in ya tsaya shari'in zai aje fata shi. Ya ishi dai sharifan Murtaniya sharifai ne gangariya su fararen fata ne ma. Sabon sharifan ma farare su ne baƙaƙen magani gani. Kuwa ya an ɗan cakuɗa. hatattu su fara da ko kallon su kai a bata su ko ba a cewa sharifai ba ne ka san sharifai ne hayyi zane ali banin sahara'i asal ɗari ki shirki na gaba kuma su ne tijaniya kuma su ne ilimi qur'ani fa dama ka kawo magana wannan tun kan yaro ya fito daga ɗakin uwarsa ya haddace in ya fito waka zai fara da karatu mutum yana kora rakumi yana haddar bukari wannan haka suke amma su suka suka jefar da kansu gaban shehu sun fi kowa fana'i sun fi kowa karewa cikin shehu to kai ka da kana girman kan shalantaka banza ba kai ka san abin ya fi ƙarfin kan ga sharifi balarabe malami tsarkakacce wanda da ka gan shi kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba da cin Qur'ani ba da cin ilimi ya zaje kawai shehun kansa yau dai kuma kada lalatacce da kai wani kazani kana wani kaza ka ba mutane hanya da Allah ha ba ka ba mutane hanya kada san ina aka sa gaba ba shehu ya bi karamin wai shehu radiyallahu ta'ala anhu ba wai ma a tsaya ko zancen sharta ko ba shi kansa bai tsaya ta ba yana faidan nan da ta zo ta same ni dan wani ne failan nan da ta zo ta same ni ni wani ne failan nan da ta zo ta same ni mai kuɗi ne ni a hannun malami ne mai ilimi mai jama'a amma duk sai da ta kone min su ta ba mun koyi ba sai Allah yanzu magana Allah ake kawai da duk wanda ya tsaya jin wani abu sai ka kone ma wannan abu sai kai Allah kawai radiyallahu ta'ala anhu in an yi wani abu in wani ya zo ya irin wannan takamar shi jini kaza shi kaza shi ya ce kai halon mu nan an yi busa kiyama a cikin mu Allah ya ce fa idza nufuka fi suru fala an saba da asarabil ya ce ko na tashin kiyama to ba an wani jika wani an gama haka Allah ya ce fa idza nufuka fi suri inda aka busa cikin gawa fala an saba to fa ba na saba kika ce kai wani ne jika wani tafi kawai ka zo wa Allah kawai da Allah to to to to an yi busa kafo kuwa ka zo Allah da Allah kawai Allah da san wani ba sai shi kaji in ka zo da hijabi kenan an gama radiyallahu ta'ala anhu warzahu annabi amin ridwanullahi to ajma'ina ridwanullahi anhu ajma'ina wa nafa'ana bihi Allah ka amfane mu da shehu wa ahibba'ina da masoyan mu amin wa huwa radiyallahu anhu shi shehu Allah ya kada yadda a gare shi alhamdulillah to lokaci ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin فاتي لما أولك والخاتم الواسم الناس الحق الحق هدي لا صادق مستقيم على سبحان ربك رب العالمين والسلام على الحمد لله رب العالمين